الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna ranar lahadi 24 ga watan rabi'un thani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1440 da shida za mu ci gaba da karatu a littafin matanul ashmawi wallafar abdulbari al-ashmawi al-rifa'i la ya saka masa da alkhairi wannan shine darasi na takwas a wannan karatu za mu tashi babi na goma sha shida a shafi na goma sha shida babu shuruɗi sala wannan babi zai bayani akan abin da ake kira da shuruɗi sala a darasin da ya gabata an yi bayani akan abin da ya shafi tsarki da alwala da taimama da wanka to yanzu zai shiga bayani akan sharuɗan sallah to idan an ce shurut jam'i ne na ashar ashar kuma a lugar larabci shine al'alama ja'altu sharɗan ala kaza ma'ana ja'altuhu alamatan wannan a lugar larabci kenan to amma malamai musamman na usulul fiqhi ko na fiƙihu in suka ce sharɗu abinda suke nufi da sharaɗi suna cewa wato ma yalzamu adamuhu ma yalzamu adamuhu al'adam wala yalzamu wujuduhu min wujudin wala adamun lizatihi to shi suke nufi da sharaɗi ma'ana abinda wato yake lizimta in an rasa shi to an rasa abin da aka sanya shi ya zamo sharaɗi gare shi kuma ba lazim ne don an same shi sai an samu abin da aka sharɗanta masa ba saboda haka misali yanzu alwala sharaɗi ce ga sallah to kaga ba lallai ba ne don an same ka da alwala kuma a same ka ka yi sallah kana yi alwala ba ka yi sallah ba ka gani to shi ne la yalzamu wa la yalzamu wujuduhu wujudun haka kuma kakan iya yin sallah kuma ba tare da alwala ba ka gani eh aka yi zaɓin mutum ji a yi mun karanta wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir kaga sharadi kenan sannan suna cewa shi sharadi kharijun an mahiyati shay'i duk sanda an ka ce kaza sharadi ne na kaza to shi sharadin zaka ga ba cakuɗe yake da abin da yake sharadi gare shi ba kamar ita alwallah alwallah tana cikin ayyukan sallah ba ta ciki amma ruku'uha sujudaha to shi suka ce kenan shi rukuni dakhilun fi mahiyati shay'i duk sanda ka ji an ce kaza rukuni ne na wani abu to cakuɗe yake da wannan abun ba su rabuwa ba zai taɓa yi a ce mutum ya yi sallah ba ruku'u ba ko sujuda amma ana iya samun mutum ya yi sallah ba alwala shi kaga rukuni kenan dole yana tare da abin da yake wa rukuni yake matsayin rukuni gare shi shi kuma sharaɗi ba lalle ba ne don an same shi sai an sami abin da aka shar'anta gare shi amma fa kuma rashin shi to ya rasa abin da aka sanya shi ya zamo sharaɗi gare shi saboda haka da mutum zai salla ba alwala to kamar bai salla ba ne a hakika amma a zahiri za mu ce ya yi salla ko amma a shar'ance tun daga sharaɗi bai to wannan shi ake kira sharaɗi daga wannan a malamai suke cewa masu sa niyya a babin farilai da sallah ko abin nan kuskure ne ita niyya kamata ya ta zamo sharadi duk da akwai saɓani wasu kira ta rukuni wasu kira ta farilla wasu kira ta sharadi to amma wannan ta'arifin shi zai tantance maka kazashin sharadi ne ko rukuni ne to su ne za a yi magana a kansu to walis salati shuruɗu wujubin wa shuruɗu sihatin sallah tana da sharuɗa na wajabci kuma tana da sharuɗa na inganci eh an kasa sharuɗa ɗin gida biyu akwai sharuɗan da su na wajabta maka abu ne akwai sharuɗan da su kuma na ingantuwar abu ne bambancinsu shi ne shi sharaɗi na wajabci sharaɗi na wajabci ba dole ne ka yi abin ba. An gani? Me ma'ana ba dole ne ka yi abin ba, ma'ana bai ratayu a kanka ba ne, kai tsaye, ya ratayu ne a kan abin da a kan shi aikin. Shi kuma sharaɗi na inganci, sharaɗi ne wanda ya ratayu a kanka ya zamo dole sai ka zo da shi. ba yadda za ka yi amma shuruɗu wujub ba lallai ba ne sai dole sai ka zo da su kamar yadda za mu ga misali to sai ce fa amma shuruɗu wujubiha amma sharaɗin wajabcin sallah fa hamsatun guda biyan ne al al islamu a gani musulunci musulunci sharaɗi ne na sallah ta zama wajibi in ba musulunci kenan sallah me ba wajibi ba ce to wannan amma la'akari ne kan cewa shin su kafirai sun shiga cikin umarni hatta na furo abubuwan da yake furu'u ne ba usulu ba akwai saɓani wurin malamai dukkanin nusus da suka zo cewa a yi kaza a yi kaza shin waɗannan umarnin na attakalif shin sun shigar da kafirai ko ko a'a iya waɗanda ke magana a kan tauhidi da aƙida su kaɗai kafirai suka shigo banda irinsu sallah azumi zakka da sauransu to su malamai sun ce a kafirai sun shiga a iya hidabi ne na tauhidi kaga sai ya zama in an je lahira kenan iya wannan Allah zai musu hisabi in ba su karba ba ba za a tambaye su sallah ba ba za a tambaye su azumi ba za a tambaye su zakka ba wasu kuma malamai suka ce a hidabin ya shafi aqida kuma ya shafi furu saboda haka kafiri in ya mutu bai musulunta ba to ran tashin kiyama za a bin hisabin da za a yi masa da bincike to waɗanga abubuwa sun shiga su sallah su azumi zakka don mi bai ba ai an umarce shi ma'ana wa aqimus salata shin iya musulmai suka shigo ko ku hadda kafirai shine sabani wa atuz zakata iya mu'mine suka shiga musulmai ko ku hadda kafirai shine sabani to shi mala yana cikin masu ganin cewa kafirai sun shiga iya hidabi ne na tauhidi kaga in haka ne kenan sallah ga kafiri ba wajibi ba ce wata waje ba gare shi ba saboda kaga ba sai ya zo da ita ba kenan to shi yasa aka ce shi sharadi na wajabci ba lallai ba ne mutum sai ya zo da shi to kuma wannan ba sharaɗi ne kawai na wajabci ba sharaɗi ne ma na siha don kashi uku ne akwai shuruɗu wujubin wasu hatin ma'an saboda yanzu da kafiri zai zo ya yi sallah kaga ta yi? kaga ba wajibi ce ya yi ba bisa wannan magana sannan kuma ko ya yi ɗin ba ta yi ba kaga kenan al'islamu ya zama sharɗu wujubin wasu hatin ko? walbulugu haka shi ma balaga mutum ya zamo baligi shi ma sharaɗi ne na wajabta sallah sai ya zamo kenan yaro ba dole ne ya yi sallah ba ƙaramin yaro wanda bai balaga ba tun da ba wajibi ba ce to amma in ya yi ta inganta ko bata inganta ba eh na'am ta inganta za a ba shi lada ke to an ba shi lada ya zama mukallaf ke ha na'am yayin shi kuma yayin shi kuma in mun ce ba ta yi ba to kaga kenan shi ma albulugu ya zama sharɗu wujubin wasu hati kenan yaro ko ya yi sallah sallah wata yi ba da wasu malamai sun ce a kamar da kuka faɗa in ya yi ɗin ta yi in ya yi ta yadda shari'a ta tsara ko to ko da yana yaro za a karɓa illa an karɓa kuma ba za a rubuta masa ladan ba kamar yadda wasu malamai suka ce sai dai a a waɗanda suka sabbaba shi suka ba shi tarbiyyar to su kila Allah ya ba su lada kaga sai zama albulugu ya zama sharɗu wujubin kawai wal aqalu sai hankali hankali kaga sai ya zamo shi ma sharaɗi ne na wajabci to da mahaukaci zai zo ya sallah ta yi ba ta yi ba to shi ma ya zama sharɗu sihatin ke wa wujubi wanda bai da hankali ba wajibi ne ya sallah ba da shi da yaro da ƙaramin yaro da mahaukaci ba ka cewa stashi su yi sallah to kaga ashe shi sharaɗin wajabci ba lazim ne sai mutum ya zo da shi ba don inda an ce dole ne sai an zo da shi to dole ne kenan yara su yi sallah dole ne mahaukata su yi sallah wadda hulul wakati shigar lokaci shi ma shi ma sharaɗi ne da mutum zai yi sallah lokaci bai ba ta yi kaga shi ma ya zamo sharɗu wujubin wasu hatin duk ya kamata malam ya bambance amma kaga bai yi wannan tafsilin ba wa bulugu da'watin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haka kuma da isar saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama na musulunci da za a samu wasu mutane suna rayuwa a wani wuri ba su taɓa jin labarin cewa ma annabi ya zo duniya ba in za a samu su ba wanda ya taɓa gaya musu to ba dole ne su yi sallah ba to in sun yi tayi eh shi ma ya zama sharɗu sai hatin kenan ba wujubin ko ba haka ba kaga ko sun yi sallar sallar ba ta yi ba to wa ya zo musu da sallar eh ka gani to in ma an samu ko ana samun irin su ba mu sani ba shi bai taɓa jin labarin annabi ya zo duniya ba shi kawai yana dai rayuwa bai sani bai da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ake magana to wannan su ne sharuɗa guda biyar kinan yanzu albulugu shi kaɗai ne a sharaɗi na wujubi kaɗai sharɗu wujubin fakat amma da al'islam da al'aƙalu da dukhulul wakati da bulugu da'awatin nabi sallallahu alaihi sallama to dukkansu kowannensu sharɗu wujubin ne wasu hatin ma shi a tafsirin da ya kamata mala a ce yayi wa amma shuruɗu sihati hato sai sharuɗan da suka zamo dole wannan kan sai ka zo da shi saboda na inganci ne fasittatun guda shida ne na farko akwai taharatul hadasi akwai tsalkin hadasi wa taharatul khabasi akwai tsalkin khabasi wato tsalki na hadasi shi ne abin da ya shafi alwala ko kuma wankan janaba ko wankan ɗaukewar jinin al'ada ko jinin haihuwa duk ya shiga cikin taharatul hadas wa taharatul khabas tsalki kuma na khabasi shine wanda yake da alaka da sutura ko bagirin da ake sallah ko najasa ta zuba ga jikin mutum to kaga da mutum zai yi sallah da janaba sallar ta yi kaga ba ta yi ba kuma wajibi ne ya yi tsarkin shi dole na sai ya zo ba a cewa to ai ko bai wankan janaba ba ai babu komi shi kenan sai a bashi hukuncin waɗancan a ba zai yi ba wasu ƙibalul ƙiblati da fuskanta alƙibla shi ma sharɗumi eh sihatin kenan da mutum zai sallah ya kalli yamma ko kudu ko arewa sallar ta yi in dai da gangan ya yi ba ta yi ba babu sallar shi amma malamai sun ce idan alƙibla ɗin ta ɓace masa ne kuma ya yi iya ƙoƙari ne ya gano bai gano ba sai sallah inda zato ne ya rinjaye cewa nan ne alƙibla sai bayan ya gama sallah sai aka ce mai ai ba nan na alƙibla take ba to sallar ta yi ba sai ya koma ba sai ya sake ba amma nan ana maganar ya kauce ma alƙibla da gangan to wasu malamai sun ce istiqbalul qiblati wajibi ne ga wanda a cikin makka ya kalli ainul ka'abati an gane ba yankin ka'aba ba a ginin zai kalla in har ya yi sallah alhali kuma ya gwabce ma ginin to sallah ta ba ta ba amma wanda ke kharijul makka to shi ya taƙabilu jihataha shi sai ya dauranta kawai ai dukkan munan daurare na muke ba ainul ka'abati muke kallo ba jihatuha muke kallo saboda yanzu an ce a kallafa mana sai mun kalli ainul ka'abati ba za mu iya ba an gani yawwa wannan kenan shi yasa malamai suka ce rangwame ne aka yi yasa wasu a dai iya kokari sanda za a gina masallaci to a fitar da shi zuwa ga ya fuskanci jihan alƙibla in an samu kuskure wannan babu komai saboda haka ba a tsananta a ce lallai lallai sai masallaci kaza ya kalli ainul ka'aba wannan sai wanda a cikin makashi an ka dora mu wannan amma kai da annan in ka tashi zaka gina masallaci kawai dauranta zaka yi ba sai an ce cewa lallai lallai masallacin gini yake kallo kai tsaye ba sawa'an bi sawa'i yadda wasu ke kokarin tsananta ai masallaci kaza bai ka alƙibla to ai da ma dauranta an ka ce ai in dai ba yamma yake kallo ba ko kudu ko arewa shikenan eh in kuma ba bincike ya tabbatar da kada'an ya gwabce ma yankin ka'aba ba din shikenan sai a bar shi watar sai mi wasatur al'aurati da suturce al'aura shi ma sharɗu sihati ne da mutum zai sallah tsirara ko bai rufe iya inda ya waje bai rufe ba sallan yayi ne ba sai dai akwai lalura musamman can da adda yanayin talauci na sutura haka ana samun irin wannan eh wani sai ya yi sallah da rigansa matan shi ta jira shi ya dawo da masallaci ya cire rigan ya bata ita ma ta yi sallah haka ake rayuwa watarkul kalami da barin magana watarkul af'alil kasirati da barin ayyuka masu yawa wannan duk sharɗu sihatin ne da mai sallah zai yi magana in dai maganar da ba shari'a ta ba shi dama ya wadda ta shafi gyaran sallah aga sallar ta ɓaci ko ko kuma ya zo ya yi ayyuka masu yawa a cikin sallah kila ya ɗan je gaba ko ya yi abin nan ko ya dinga susar jiki in dai abin ya yawaita musallar ta lalace amma in ya karamta an masa rangwani in akwai lalura in babu lalura shi ma ya zama makaruhi hmm? abinda dai ba a so aikin ya yawaita amma ita magana kaga bai kayyade ta da cewa mai yawa ba in dai abin da ya fito daga halishinka ana iya rubuta shi to ya zama magana kuma ya bata ma sallah wallahu a'lam Allah shine mafi sani sai babu fara'idus salati wannan babu zai muna bayani akan farillan sallah wa sunaniha da sunnonin sallah wa fada'iliha da mustahabban sallah wa makaruhatiha da makaruhan sallah fa amma fara'idus salati amma farillan sallah fa salasata ashara guda goma sha uku ne eh kaga shi ya rage sauran kenan ya rage guda biyu ko madadin masu cewa sha biyar to shi sha uku ya kawo biyun saboda saɓani sai ya kyale su bai ambata ba barilla na farko an niyatu niyya wanda an sha bayani a kanta wa takbiratul ihrami da kabbara harama ita ma farilla ce to amma nan da ya ce fara'idu yana nufin arkanu shi sa in ka je irin su littattafan mazhabobi na alhanabila to zaka ga arkanu suke cewa ba su cewa fara'idu sai dai su ce arkanu salati sai su kawo maka niyya takbiratul ihram qira'atul fatiha kaza da sauransu alqiyam arruku as-sujud su a wurin su arkan to da arkanu da fara'idu duk abu ɗaya ne eh dukkanin su nan duk wanda an ka rasa a sallah to ba ta ma cika sunan sallah ba a kiranta sallah eh to wannan shine wal qiyamu laha da tsayuwa domin karanta ta kenan in kai kabbar harama malamai suka ce ba a tsaye ba to sallar ka ba ta ba dole ne takbiratul ihram ya zan kayi ta ne kana tsaye tsaf wa qira'atul fatiha da karanta fatiha shi mami farilla ne rukuni ne duk da malamai sun yi sabani shin akwai wace raka'a eh wasu suka ce to ya danganta in sallah mai raka'a biyu ce kama asuba to fatiha wajibi ce a kowace raka'a in mai raka'a uku ce kamar magariba suka ce to wajibi ce ga raka'o'i biyu kenan ko ba kai karanta fatiha ga raka'a ta uku ba a wurinsu sallaka ta yi kamar mazhaban mai askari in mai raka'a hudu ce to idan ka karanta fatiha ga raka'o'i kamar uku to sallaka ta yi ko da ba ka karanta ga raka'a ta hudu ba wasu kuma sun ce a fatiha wajibi ce fi kulle raka'atin kowace raka'a lalle lalle wajibi ne wasu ma sun ce koda kana bayan liman ne koda sallar bayyane ce irin su al'imam bukhari har littafi ya rubuta akan wannan juzo likira'a khalfal imam shi ya tafi kan cewa kowa wajibi ne karanta fatiha wasu kuma suka ce a'a idan sallar da ake asirtawa ce to wajibi ne ga liman ga mamu in sallar da ake bayyanawa ce to nan fatiha ba wajibi ba ce liman ya ɗauke maka tun da dama umarce ka ka saurare shi ka saurari karatu alkur'ani to haka dai aka yi ta maganganu wanda shi a shekul albani ya zaɓi wannan fahimta cewa in ka bi lima a sallar da ake bayyana ba sai ka yi fatiha ba in kuma ta asirtawa ce to ka tabbatar da kayi a nan karatun liman ba zai kawai wadatar ɗaya ka zo ka yi shiru ba akwai masu gani a ko sallar asirtawa ce ko ta bayyana ce duk dai liman ya ɗauke ma kawai ɗaya ka zo ka yi tsaye man kana lahu imaman man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a duk wanda yake da liman to ƙira'ar liman ita ce ƙira'arsa wal qiyamu laha shine tsatsayuwa ga karatun fatiha kenan ba a fatiha zaune ko a cikin ruku'u war ruku'u da yin ruku'u war raf'u minhu da daguwa daga ruku'u was sujudu da yin sujuda war raf'u minhu da daguwa daga sujuda wal julusu da zama min al jalsatil akhira daga cikin zaman ƙarshe bi salami amma zaman da yake rukuni shine wanda gwargwado zai baka dama ka sallame sallashi a wajibi amma wanda zaka karanta tahiya ka yi salati wannan sunna ne ba dole bane ba rukuni bane amma wanda zaka ce assalamu alaikum wa rahmatullah to faɗin wannan kalma dole ne ya zamo kana zaune an gane? to iya takadirin wannan zaman to shine rukuni amma duk abin da ba shi ba na abubuwan da ka karanta wannan sunansa sunan shi sunna wassalamul mu'arrafu bil alifi kuma wajibi ne sallaman nan ta zamo da alif da lam bil alifi wallahi kar ka zo sallama ka zo da lafazi na kira ya ce salamun alaikum wa rahmatullah to sallama ka bace ba haka su malamai suka faɗa eh tunda haka aka ruwaito daga annabi waɗumani natu da nutsuwa ta zuciya karka zo kana sallah zuciyarka na kasuwa zuciyarka na gida zuciyarka na mazauna zuciyarka na kaza kai haka sai ka gama sallah sallah ka bace ba wali itidalu da natsuwa ta gabbai karka zo kana sallah ka motsa hannu ka motsa kafa ka je gaba ka juya kai ka tadda kai sama eh sai ka ce dabba eh to wannan shi ma yana bata sallah to nan za mu kwana sai mu tashi wa amma sunan salati abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh